إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya ta litinin safiyar shida ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 21 ga watan disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine wato darasi na 30 cikin jirangiyar darussa daga littafin tazkiratu sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar al'imam al-qadi badruddin muhammad ibn ibrahim ibn jama'a al-kinani allah ubangiji ya gafarta masa wanda ya rasu shekara ta 733 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama muna gabatar da waɗannan darussa daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zaria a nigeria makarantar malamin mu mala albani zaria allah ubangiji ya gafarta masa karkashin shirinmu na ladubban ilimi to yau insha Allah za mu tashi akan ladabi na goma cikin ladubban da malam yake lissafa mana karkashin wato fasalin da yake magana akan ladubban da ya kamata ɗalibi ya kula da su a karankin kansa a cikin rayuwarsa da al'amuransa na yau da kullum malam ya ce al'ashiru an ya turuka al'ishira fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wala siyama li ghairi jinsi wa khususan liman kathura la'ibuhu وقلت فكرته فإن الطباع سراقة ما يتي العاشر أبو نقوم تل أن يترك العشرة yana daga abubuwan da ya kamata ɗalibi ya kula da su masu muhimmanci na ladubba shine ya watsi da al'ishra yawan tara abokai al'ishra yana nufin wato rayuwa cikin mutane kamar yadda nasa'i ke da littafi ishratun nisa rayuwa da mata kenan gashi nan wa ashiruhunna bil ma'ruf to al'ishra rayuwa cikin mutane abokai yawan abokai kullum kana majalisa kana wurin biki kana wurin ɗauka amarya za a je sulhu za a je baiko kullum kana cikin harka ta abokai to wannan ba ba da mai ido yake haifa ma ɗalibin ilimi ba ɗalibin ilimi dole sai ya bar waɗannan abubuwan ya yi abin da zai fushe shi fa inna tarkaha rabuwa da yawan tara abokai da yawan shiga cikin harkoki na yau da kullun na mutane min ahammi ma yanbaghi da talibul ilmi na daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata ɗalibi ya kula da su wala siyama li ghairil jinsi musamman ma yin abokai da mutanen da ba irin shi ba wasu mutane daban can kai kana mai koyon karatu alqur'ani ko mai koyon hadda ko mai koyon hadisi ko fiqhu kuma abokanka wasu irin mutane ne can daban wanda ka je ka zauna a cikinsu ma za su dinga zolayarka suna kashe maka gwiwa akan abin da kake suna nuna maka cewa wannan abin da kake ma ƙauyanci ne rashin wayewa ne wani abu ne na zamanin da waɗanda ba za su taimake ka akan abin da kake na alkhairi ba sai dai su su su sa maka shakku su sa maka ash'ur bin naqas ka dinga jin you are inferior ya sa maka inferiority complex da makamantansu wannan ba daidai bane mala yace khususan wa khususan liman kafura la'ibuhu da kuma biye ma abokantaka ga wanda yake da yawan wasa wanda bai dauki rayuwa da muhimmanci ba wa qallat fikratu da wanda yake da karancin tunani mara tunani wanda bai san mutuncin kanshi ba ba abokinka bane a matsayinka na ɗalibin ilimi yace fa inna tibaa sarraqa domin su ɗabi'u ana ana koyan na juna shine ma'anan sarraqa mutane suna satan ɗabi'un junansu kamar da ibnu hazai yake cewa a cikin waƙen shi da ya faɗa yake cewa liqa'un nasi laysa yufidu shay'an siwal ikthari min qilin wa qali yace fa aqlil min liqa'in nasi illa li akhdhi ilmi aw islahi hali yace liqa'un nasi yawaita gamuwa da mutane kai ta shiga cikin mutane kuna bata wa juna lokaci laysa yufidu ibnu azamin yace bai da wani amfani laysa yufidu shay'an bai da amfanin komai siwal ikthari min qilin wa qali in banda yawaita an ce ka ce za a zauna ne kawai a ta surutu a ta gulma a ta musu a ta jayayya a ta zolaya sai ya ce fa aqlil min liqa'in nasi illa kai kokari ka takaita yawan shiga cikin mutane yawan shiga cikin wuraren fira illa li akhdhil ilmi sai wurin da za a koyi ilimi au islahi hali ko kuma abin da zai amfane ka koyan sana'a kasuwanci wani wuri da za ka yi wani abu da zai amfane ka amma zaman fira kawai yadda mu dinnan musamman al'umma Hausawa muke yi babu shakka wannan bata lokaci ne zama gurin gindin wani mangoro gindin wata bishiya a wata rumfa a bakin wani masallaci a wurin wani mai shayi a kofar gidan wani attajiri ko wani babba ko wani dan siyasa duk ga sunan wuraren zama inda duk ka bi ƙasa Hausa arewacin Najeriya musamman zaka ga ko ina matasa da dattawa da kowa sai wanda Allah ya tsare wanda ma bai zaman firar zaka ga mutane suna kallon shi a matsayin wani mai girman kai ne in aka ce ga wata anguwa ko ga wani layi ga wani an san shi bai shiga cikin mutane shi yana komawa gida ko ya koma gefe ko ya tsaya gun sana'a shi ko ya je gida ya bacci to sai a dinga kallon shi cewa wannan fa yana da girman kai ne ya rena kowa ai dan boko ne ai shi kwamar ne a wannan duka ba ba abu ne mai kyau ba kai a matsayinka musamman ɗalibin ilimi yi ƙoƙari ka ci amfanin lokacinka kar ka dinga shiga cikin mutane wanda ba su amfani ka ba shi yasa ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito da isnadi tabbatacce daga Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tusahib illa mu'mina kar ka zama kai aboki da kowa sai mumini wala ya'kul ta'amaka illa taqi kar ka dinga ba kowa abinci ka sai mutumin kirki kaga wannan yana tabbatar da wannan magana kamar kuma yadda hadisin can na almar'u ala dini khalilihi shi ma yana tabbatar da wato mas'ala ta cewa mutane suna daukan dabi'ar junansu eh kamar yadda Allah kuma yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi a cikin mafi yawan tarurruka da mutane suke da aka kula da wannan ka'ida ta attiba'u sarraqa was-suhbatu mu'athira shine cikon karin magana lalle dabi'u ana koyan na juna kuma zama da maɗaukin kanwa na na kawo farin kai shi sa ta shata mawaƙi Allah ya ji kanshi yake cewa mai zama da mutanen banza malam za ya ji zancen banza to in har za ka zauna da mutane yi ƙoƙari ka zauna da mutanen kirki ba na banza ba babu shakka wannan abu ne mai muhimmanci mu kula da shi musamman mu a waɗannan ƙasashen namu wanda al'adar mu ta riga ta farlanta mana ta halasta mana kuma ba ma ganin munin irin wannan zaman banza zaman bin inuwa zaman fira zaman ainihin wato majalisa wanda za a fara shi wani lokaci tun la'asar wasu ba su tashi sai dare ya kusa rabawa in ba patrol na yan sanda suka kore su ba su tashi ba su ba su je gida sun yi bacci ba sun bar iyalansu can su ba su je sun kula da 'ya'yansu ba ba su je sun yi karatu ba ba su je sun yi wato wani abu da zai amfane su ba aga wannan duka shiriri ta ce to ya fi zama matsala ga kai da ka kira kanka da suna ɗalibin ilimi idan mutane ne sauran gama garin mutane dama suna da lokaci da ya musu yawa suna iya su duk wannan fira amma kai da kake cewa kai ɗalibin ilimi ne babu shakka abin ya fi matsala gare ka Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa afatul ishra daya'ul umri matsalar da ke cikin irin wannan zaman fira din da yawan abokai shine zaka bata rayuwarka ne bi ghairi fa'idatin zaka cinye shekarunka ba tare da ka ci more su ba wa zahabil mali kuma za ka ɓarnatar da dukiyarka wala irdi za ka ɓarnatar da mutuncinka in ka na li ghairi ahli musamman kana shiga cikin waɗanda ba irin ka bane wanda ba su dace ka zauna da su ba wa zahabu dini kuma za ka lalata addininka in ka na li ghairi ahli idan kana zama da waɗanda ba addini ne ya dame su ba in kama da wanda ba mutunci ne dame su ba ka ɓata mutuncin ka da wanda ba neman kuɗi dame su ba ka ɓata kuɗinka malam ya ce wallazi yanbaghi li talibil ilmi alla yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu abin da ya dace da ɗalibi shine kar ka yi cakuɗeɗeniya da kowa sai illa man yufiduhu sai wanda zai amfanar da kai aw yastafidu minhu ko kuma wanda zaka amfanar ko kuma aw yastafidu minhu ko kuma zaka ci amfani daga gare shi wato wanda zaka amfana ya amfana da kai kowa ku amfani juna kama ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka rawaito cewa wai annabi ya ce ughdu aliman aw muta'alliman wala takunu thalitha fatahalak wai annabi ya ce ugdu aliman ka zama malami aw muta'alliman ko dalibi a wata riwaya aw muhibban ko mai son ilimi aw sa'ilan ko mai tambaya game da ilimi sai aka ce annabi ya ce wala takunil khamisa kar ka zama na biyar fata halaka sai ka halaka a wannan kuma aka ce wala takunil thalitha wannan hadisi bai tabbata ba ko misqala zaratin hadisi ne na ƙarya bazzar ya ruwaito shi da tabarani a cikin mu'jamus saghir da da bai a cikin shu'abul iman wanda Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi a cikin Abda'ifa sai sun da hadisi da'ifa a lamba hadisi na 2836 ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni kwarai da gaske kuma ma na ƙarya ne wanda saboda a cikin isnadin sa akwai mutum mai suna Ata ibn Muslim al-Khaffaf wanda shi kanshi bai haƙi da rawaito hadisin sai yake cewa tafarrada bi hadha Ata'un al-Khaffaf wa inna ma yurwa yurwa hadha an Abdullah ibn Mas'ud wa Abi Darda'i min qawlihima yace wannan dai an rawaito daga Abu Darda'i da Ibn Mas'ud a matsayin maganarsu amma a matsayin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai inganta ba wallahu ta'ala a'lam fa in shara'a aw ta'arrada li suhbati man la man yadhi'u umruhu ma'ahu idan ka riga ka fara abokantaka da wani wanda daga baya sai ka fahimci rayuwarka za ta lalace za ka yi asarar shekarunka in kana tarayya da shi wala yufiduhu wala yastafidu minhu kin fara abokantaka da wata kawa wadda ba kya cin moriyar ta bata cin moriyarki wala yu'inuhu baya taimaka maka ala ma huwa bi sanadi ba zai taimaka maka abu ka abin da kake na karatun alkur'ani ko hadda ko karatun hadisai ko karatun fiqh ko karatun mathematics ko engineering ba zai taimaka maka ku yi tutorial ko ku yi muraja ko ku yi musaffa ko ya kiraye ka zuwa makaranta ko ya yi maka nasiha ko ya taya ka rike wani karatu ko makamancin haka falyatalaqqaf fi qata'i ishratihi fi awwal al-amr to yi kokari ka rabu da shi a cikin mutuntawa cikin natsuwa qabla tamma tamakkunihima tamakkuniha tun farko yi kokari ka rabu da shi kafin abokantakar ta yi girman da ba za ka iya rabuwa da shi ba fa innal umura idza tamakkanat asurat izalatuha domin abubuwa idan suka riga suka ainihin wato samu gindin zama to yana da wahala iya rabuwa da su idan ka riga abokantakar ka ta yi nisa da wani to raba ku da shi yana da wahala idan ka saba da wani hali ko wani aboki raba ku da shi yana wahala fa innal umura idza tamakkanat asurat izalatuha wa min al-jari ala alsinatil fuqaha shi sa malan fiqhu suke cewa ad-daf'u ashalu min ar-raf'i tun kuɗe abu ya fi sauki fiye da dage shi wato a tun kuɗe shi kafin ya riga ya zauna ya fi sauki fiye da ce a dage shi bayan riga ya zauna dafa fa in ihtaja ila man yashabuhu in kuma ka buƙaci wanda za ka yi abokantaka da shi abokin tafiya falyakun sahiban salihan to nemi aboki nagari dayyinan mai kula da addini taqiyyan mai jin tsoron Allah wari'an mai taka tsantsan zakiyan mai kokari da basira kathir alkhairi wanda yake da yawan alkhairi qalil sharri mai karancin sharri hasan almudara wanda ya iya zama da mutane qalil almumara wanda yake da karancin musu in nasiya zakkara wanda in ka manta wani abu zai tuna maka wa in zakara in ka tuna a'ana zai taimaka maka akan ci gaba da wannan abu wa in ihtaja idan ka buƙaci wani abu wasa zai taimaka maka da abin da kake buƙata na, na shawara ko taimako ko tsayawa kusa da kai a cikin halin bakin ciki ko damuwa wa in dajira sanda kuma ka kosa sabbara sanda ka shiga cikin kunci zai baka hakuri to wannan kinga ko mace ko namiji ne kike da ma da zaki aura in ji ka samu wannan sofin kin gama kin gama hadewa صالحا دينا تقيا ورئا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المضارع قليل الممارا ان نسي ذكر har zuwa karshe yaki kasa wannan ma samun shin da ai sai Allah lubai sai dai a samu abin da za a za a dan mora dai haka in an samu percentage mai wanda yake considerable significant sai a karba da hakuri wa mimma yurwa malice da gaskiya abin da aka ruwaito an aliyin radiyallahu anhu daga sayyidina ali Allah ya ƙara masa yadda sayyidina ali yake cewa la tashab akhal jahali wa iyyaka wa iyyahu akwai asalin riwaya akwai fa'un fala tashab akhal jahali wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin adra haliman hina wahahu yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma shahu wannan rajazi ne na sayyidina ali da aka yi yana cewa fala tashab kar kai abokantaka da akhal jahili wanda yake dan uwan jahilci wato jahili wa iyyaka wa iyyahu a hirdinka a hirdin shi kai nesa da shi ya nesa da kai kar ka je kusa da shi yace fa kam min jahilin so da dama akan samu jahili arda haliman ya cutar da mai hakuri hina waqahu idan ka zama kayi kusanci da shi kai abokantaka da shi ya cutar da kai yuqasul mar'u bil mar'i yace ana gwada mutum ne da wanda aka gansu tare idza ma huwa ma shahu wanda kake yawo da shi shine fa inna fa innal qarina bil qarini yu'rafu wato aboki da aboki ake gane shi turawa suna cewa nuna min abokanka in gaya maka waye kai to da haka in aka ganka da mutum ka zama irin shi kenan a cikon waka yana cewa walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu zuciya tana gane zuciyar da suka da kaunar juna idan sun gamu idan akwai alamar kaunar juna da kun gamu za ku gane junanku wali ba'dihim yazo a cikin wannan wannan waka ta sayyidina tana cikin littafin as-sadaqa was-siddiq na wani sufi shine Abu Hayyan at-Tauhidi da al-Qalqashandi ya ruwaito a cikin Iqdul Farid nashi haka al'imamu ibn abdulbar a cikin bajitul majalis wa unsul mujalis na alhafi yusuf ibn abdullah ibn abdulbarri al'andalus ibn abdulbarri da ka sani babban malami allah ya gafarta mishi kuma yana na a cikin diwa na sayyidina ali to haka kuma wani yana cewa inna akhaka sidka man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak ومن إذا ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك إن أخاك الصديق dan uwanka na gaskiya shine man kana ma'ak wanda ke tare da kai ko da yaushe wa man yadurru nafsahu wanda zai iya cutar da kanshi li yanfa'ak dan kai ka ci amfanin haka wa man da kuma wanda idza raibu zamani sadda'ak wanda idan matsalar rayuwa ta ja maka ciwon kai ka shiga cikin kunci shattata shamla nafsihi zai shiga ya fita ya cutar da kanshi ya ba kanshi wahala li yajma'ak dan kai ka samu mafita wannan kuma yana cikin baitoci da aka danganta ma mawaki mai suna Abul Attahiya mawaki a zamanin Abbasiya kamar yadda yake cikin dafin Murujul Zahab na Al-Mas'udi da inda yake cewa walau lam yakul li abil attahiyati siwa hadhihi al-abyati allati abana fiha an sidqil ikha'i wa mahadil wafa'i da a ce abul attahiya bai da wata waka sai wannan kawai da ya bayyana gaskiyar yan uwantaka da gaskiyar cika alkawari yace lakana mubarrizan mubarrizan ala ghairihi mimman kana fi asri wannan kadai yayi sai bashi daukaka akan sauran mawakan da ya zamani da su kuma qala sanan sai masaudi yake cewa wa hadhihi sifa fi asrina ma'aduma wannan siffofin a zamaninmu babu su mustahilun wa mustahilun wujuduha a zamaninmu ba zai a same su ba tun zamanin su yake magana yace wa muta'azzirun kaunuha abu ne mai matukar wahala samuwar su wa muta'assirun ru'yatuha abu ne mai matukar ban wato wanda yake ba a saba gani ba ba a saba ganin su ba abu ne mai wahala ka ga wani da su ya cika su haka sai dai mutum ya ɗauki ɗan abin da ba a rasa ba a cikin siffofin to wannan kenan mala ya gama da bayani a fasli na farko wanda yake magana akan adabul talib ma a nafsi sai ya ce alfaslu thani fi adabihi ma a shekhihi wa qudwatihi wa ma yajibu alaihi min azimi hurmatihi wannan kuma fasli zai magana akan ladduban ɗalibi game da malaminsa wanda shine abun koyinsa da kuma abin da ya kamata ɗalibi ya dinga yi wanda ya wajaba a kan shi na girmama malaminsa. Tuna ganin wannan fasalin ya fi kowane fasali muhimmanci a cikin karatun nan. Domin a nan ne ake samun matsaloli sosai ta fuskar wato girmama malamai. Ɗalibai a wannan zamanin da muke rayuwa suna raina malamai, suna ganin wallan malamai. Ba su san mutuncin su girmama malamansu ba, wanda haka ke hana su cin moriyar ilimin. Sun san su wulakanta malami, su raina shi, su mai iskili, su ɗauke shi a matsayin ba a bakin komai yake ba wanda wannan shi ke takaita wato samuwar falala da samuwar wato morewa ilimin Allah shi kyauta malin ya ce huwa salasata ashara nau'an akwai nau'i guda goma sha uku a nan al'awwalu na ɗaya annahu yambagi li an yuqaddima an nazara wa yastakhira Allah fi man ya'khudhu al-ilma anhu yana da kyau ɗalibi tukun na farko ya tsaya ya bi a hankali wajen binciken wa zai koya mashi karatu kuma ya ba wa Allah zaɓi domin Allah ya zaɓa mashi zai ba mashi alkhairi ban ba laifin ya istikhara sannan ya tambayi na gaba da shi su wane ne malamai na kwarai da ya kamata in saurara da sauransu wa yaktasibu hasanal akhlaqi wal adabi minhu dan ya samu ilimi kuma ya samu kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan ladabi daga gun malamin saboda ko malami ba ilimin shi kadai zaka koya ba kamar yadda maman maman Maliku take ce mishi tura shi gun Rabi'a ka koyi ladabin shi kafin ka koyi ilimin sa malami zaka koyi halayen shi da ladabin shi da tsarin rayuwarsa da fahimtar sa da tunanin sa da yaran sa da duk salon abin da yake akai ba za ka san ma kana koya ba unconsciously biduni wa'ayin za ka ɗauki abubuwa da dama a cikin sirrin rayuwarsa da tsarin rayuwarsa ba kama san kana ɗauka ba wannan haka Allah ya tsara duk wanda ka zauna da shi yake gaba da kai yana koya maka wani abu ko kana ganin shi a matsayin abun koyi to zaka koyi abubuwa da dama a gunsa da wanda ka san ka koya da wanda ba ka san ka koya ba wal yakun in amkana in an samu hali ya yiwu yadda ya dace abin da yake wato mafi kyau ya zama mimman kamulat ahaliyatuhu ya zama malami ne wanda yake da cikakkiyar kwarewa cikakken qualification cikakkiyar cancanta akan ya karantar da wannan ilimi wata haƙaƙar shafaƙatu kuma wanda ya tabbata cewa malami ne mai tausayi wanda yake tausaya wa ɗalibansa yake so ya ga sun samu wato abin da ya kamata kamar da uba ke tausaya ma 'ya'yansa wa zaharat muru'atuhu kuma malami wanda mutuncin shi ya bayyana an san shi da abinda a al'adance a idan masu mutunci ana kallon shi a matsayin mutumin kirki wa urifat iffatuhu kuma aka san shi da kamewa da taka tsantsan da guje ma abubuwa na rashin mutunci ko shirme ko fasikanci ko rashin sanin ya kamata ko rashin arziki washtaharat siyanatuhu kuma wanda siyanarsa wato kame wasa ta shahara wa kana ahsana ta'aliman kuma yake da kyakkyawan salo na karantarwa wa ajwa da tafhiman kuma ya iya fahimta da ɗalibai wato ya zama da hali mai kyau ɗabi'a mai kyau da kuma ƙwarewa akan iya kai saƙon ilimin in ya haɗa waɗannan to shine mafi dacewar malamin da ya kamata ka je gaban shi kai karatu wala yargabu ɗalibu fi ziyaratil ilmi ma'an naqsin fi wara'in ɗalibi kada ya dinga ƙoƙarin kwaɗayin kallon wani wanda yake da ilimi mai yawa amma ba yi da taka tsantsan mai yawa mana aka samu wane na da taka tsantsan fiye da iliminsa wane kuma iliminsa ya fi taka tsantsan ɗinsa to a nan ya fi kamata ka karkata ga ɓangaren wanda taka tsantsan da addinin shi ya rinjaye yawan iliminsa kar ka biye ma yawan ilimi at the expense of yawan nagarta ya ce au dinin ko kuma wanda ya fi addini au adami khuluqin jamilin ko maras hali mai kyau wato in ga halaye masu kyau da ilimi amma halin ya fi ilimin can kuma ilimin ya fi halin to karkata zuwa ga mai hali mai kyau din fa an badi salafi daga wasu wani cikin malaman magabata faɗinsa cewa hadha ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinahum dinakum wannan ilimi addini ne ku dinga kallon daga wa za ku karɓi addininku wannan magana an ruwaito ta daga babban malami cikin tabi'ai Muhammad ibn Sirin Allah ya gafarta mishi kamar yadda yake cikin aljami da akhlaqir rawi wa adabis sami na al-khatib da kuma har ila yau al-faqih wal mutafaqqih na shi khatib din da muqaddima ta sunanud darimi da littafin ad-du'afa na al-uqaili haka kuma an ruwaito daga maliku shi ma ya faɗi wannan magana kamar yadda yake cikin littafin zammul hawa na abu ismail al-harawi zammul kalami wal hawa sannan kuma ana ruwaito shi kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar Anas dan Malik kamar da Khatibu ya kawo a cikin Al-Jami' din can da kuma Tammamur Razi a cikin Fawaid sai dai bai tabbata a matsayin hadisi marfu'i ba hadisi ne mai rauni kwarai in aka ce marfu'i ne a Sheikhul Albani a cikin silsila hadisi da'ifa wal mawdu'a lamba hadisi na 248 yayi magana akan rauninsa dailami ma ya rawaito wannan marfu'in wanda bai tabbata ba saboda isnadin shi akwai mutum mai suna Khulaid ibn Da'laj Abu Amr sadusi wanda dukkanin malaman hadisi sun hada kan yin Allah wadare da haddasa da tabbatar da cewa mutum ne mai rauni wanda ba a karɓar riwayarsa kusan duk malaman hadisi sun tafi akan rauna tashi ba sa karɓar hadisinsa su Ahmad ibn Hanbal su su ibn Abi Hatim su al-Imam ibn Hibbana su Bukhari su Uqaili su duk gasu dai malamai mabambanta sun tabbatar da rauninsa su dara kutuni to da hadisi ne mai rauni a matsayin shi na marfu'i amma magana ce daga tabi'i ta tabbata daga gare shi shine Muhammad ibn Sirin wallahu ta'ala alam malam ya ci gaba da cewa wal yahdhar min at-taqayyud bil mashhurina wa tarki al-akhdh anil khamilina kuma mutum yayi taka tsantsan kar ya ce ya ji tsoron kai ya ce wai shi sai dai ya koyi karatu a gun malamai mashuhurai ba ruwan shi da malaman da ba a ji labarinsu ba فقد أدى الغزالي وغيره ذلك من الكبر والإمام الغزالي أتكين يا علوم الدين أتكين مجلد نفرقو دشيدة وننسى ياتي حكم مانا دقا تكين جرمان كي على العلم يو إلمي جرمان كي وجعله عين الحماقة يتكم وننشيني تنطر ووتا درشن سنن ciwon kai mutum ya ce shi ba zai koyi karatu ba sai a gun malamin da ya shahara wanda aka ji labarinsa wanda yake da yawan mabiya sunan shi ya tambari wanda zaran ka ce kai malamin shi kai ɗalibin shi ne kai ma za ka samu wata shahara wanda wanda za ka kana alfahari da girman malaminka da da da da shahararsa li'anna al-hikmata gazali yace saboda ita hikima dallatul mu'min ai abin neman mumini ce abin shi ne bata yake nema yaltaqituha haythu wajadaha zai dauka duk inda ya tsinta ba zai ce sai inda yake so ba wa yaktanimuha haythu zafara biha zai ci moriya ta inda ya same ta wa yataqalladul minnata mimman saqaha ilayhi kuma zai karbi duk wata baiwa daga duk wanda ya koro mishi ita fa innahu yahrubu min makhafatil jahli yana kokarin guje ma jahilci ne kama yahrubu min al-asadi kamar yadda yake gujewa ainihin zaki wal haribu min al-asadi la ya'nafu min dalalati man yadulluhu ala al-khalasi ka'inan man kana wanda yake so ya guje wa zaki ba zai tsaya yana zaben cewa sai na duba wane ne zai gaya min hanyar zan na guje ba duk wanda ya gaya mai hanya zai biya guje ba zai ce sai wanda ya shahara ko sai wanda nake so ba yace wa idza fa idza kana al-khamilu mimman yurja turja barakatu in ya zama malamin da bai shahara ba ba a san shi ba amma ana sa ran a samu albarka ilimi a hannunsu a hannunsa kana naf'u bihi a am a amma an fi cin moriyar malami wanda bai shahara ba fiye da wanda shahara saboda shi wanda bai shahara ba bai da wata matsala in banda karantarwa kai da tsaya karantar wancin ko yana da matsaloli da shahara ke kawo su akwai fitintunu da matsaloli da rigingimu wanda shahara ke kawo mutum wanda ba kowa ke tsira daga waɗannan ba wattahsilu min jihatihi atamu kafi samun ilimi mai yawa daga shi wannan malamin da ba a san shi ba wa idza sabarta ahwalas salafi wal khalafi in ka tsaya ka tace ka kalli maganganu da tarihin malaman da da na yanzu da na baya lam yajid an naf'a yahsulu ghaliban kafin mu je da nisa abin da ke son ce shine wannan magana da yake zama ta da muhimmanci mu kalli ta koda a tsarin boko yanzu ko wata jami'a ce aka ce ta shahara kowa na so ya je ta sai kaga ta da wahalar sha'ani kamar irin AB ta mu nan Zaria ta yi zaka iya wata jami'a kankanuwa ka je ka karatun ka hankali kwance ba wanda ya damu da kai amma nan demand din admission din wahala zaman makarantar komai saboda an yi yawa ta shahara to haka malami wanda ya shahara yana da matsaloli zaka iya samun shi da su wani lokaci shedan na iya rudar shi wani lokaci yana iya zama wato bai da ma lokacin karantarwa yadda ya kamata ko bai sabunta bincikensa amma ka samu malami wanda yake zaunannen malami karantarwa kawai yake ba wanda ya san shi ma bai san kowa ba to an fi sa ran takawa daga gare shi an fi sa ran yi dan Allah ko kuma in ma sunan ne a lokacin da yake neman sunan sai ka fi cin moriyarsa to ya za ka gane malami mai son shahara na farko dai mu gane hatsarin son shahara shine yana yana cin karo da ikhlasi kamar yadda Abu Usmana Ibn al-Haddad malami ba maliki yake cewa ma sadda anillahi mithlu talabil mahamidi wa talabil rif'a babu abin da ke katange mutane daga cin moriyar ilimin su Allah ya karba aikin su fiye da san yabo da san daukaka hubbul mahamidi wa, wa, talabur talabul mahamidi wa talabur rif'a haka yace da haka ka gane cewa mutane ba za su iya amfana da kai ko su cutar da kai ba Allah ne zai iya amfana da kai ko ya cutar da kai Allah ne kuma zai baka lada mutane ba su baka lada ba ba su da abin da za su biya ka da haka ka daina nema abin da mutane suke da shi shi sa larabawa suke cewa hubbu zuhuri yaqsamu zuhuri san shahara yana karya gadan baya zaka gane malami mai san shahara idan ya zama yana da yawan san a yabe shi in an yabe shi baya jin wani haraj ko kuma ma zaka ga ya zama ma kaura yana yaban kanshi da kanshi yana ba da labarin kanshi labarin nasarorin shi labarin bajintar shi labarin kwanduwar ilimin shi in kun zauna mai kai kuma karatu sai ta muku labari ai ai lokaci kaza nayi kaza ai ba, mu ne kaza mu ne kaza ba tare da munasaba ba ya zama wannan yayi galaba akan asalin karatun sannan malami mai dage mai son ya kai inda bai kai ba da san nuna kanshi a inda ba a neme shi ba shine gaba gaba a duk abin da ake yana so ya ta'aliki yana so da an zo an aje gawa ya shiga gaba ko da an je wato wurin wani wa'azi yana so sai an bashi dama yana shi yake nema neman mutane da Allah su taimaka su bashi dama ya wa'azi to wannan dage kenan ko ga malami wanda yake almutashabbi malami ota abinda bai sani ba yana so sai ya koya muku maimakon abin da ya sani kawai shine tajwidi da qira'a to ya koya muku tajwidi da qira'a din amma da zaran ya ji kun ce za ku koyi nahu sai ya ce ku zo ni ma zan koya muku to wannan mai son shuhura ne sai ku guje shi sannan zaka ga akwai mutumin da yake da yana jin tsoron a samu wani wanda yake da karatu irin nashi he's not comfortable a ce ga wani wanda ya iya irin karatun da ya iya yana jin tsoro zai fara kokarin ya za a yi rufe fuskar wancan ya za a yi ka ga wancan da kuma yawan tuhumar mutane akan rashin ba tare da tantancewa ba da an yi magana ya ce ana mai hasada ko ana mai kiyayya ko ai duk suwana ma ba su san abin da suke yi ba da raina kowa da yawan da kuma wanda zai kasa wato zama ƙarƙashin wani malami bai riga ya gama nuna ba ya gude ba malamin bai riga ya gama iyawa ba ya gude ba malamin ko in wani tsari ne ake da shi ba zai bari abu ya kawo kanshi ba wannan wani lokaci tun mutane sa ɗalibai ana iya gane waɗannan to in ka ga mutum da irin wannan sufufin ko da ka fara zuwa kato gurin shi to in dai akwai wani wanda ba shi ba gara ka bar shi ka kuma gun wanda ya fi shi saboda wannan galibi zaka tara shuhura ce kawai yake nema ba ilimi ne ya dame shi ba galibi irin su irin matsalar su kenan saboda kudin lokaci za mu dakata anan tun da dama rabin awa muka yi shi wannan karatu sai Allah ya hada mu a darasi na gaba insha Allah nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh